ya kawo mana rana ta laraba sha biyar da watan dulkada hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara ta ɗaya da ɗari da arba'in da hudu haka nan da nasara shi ma sha biyar da watan shida dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda aka saba cikin tsarin suka mana karatu a littafin tabbatul mawdu bi ahkamil mawdu wanda wanda face ta babban malami da kuma kan yi gaskiya na rubutun sarki mai rahama ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara dari bakwai da hamsin da ɗaya wannan kuma shi ne darasin mu na tamanin da shida a jerin girgarussan littafi muna cikin tattaunawar da malam ke yi dangane da wasu matsaloli na kamanceceniyar ɗa da mahaifi ko da mahaifiya ko kuma kasancewar ɗa na miji ko kuma mace a kan shi malam ke mana bayanai da kuma koro mana dalilai da ingantattun hadisai da suka faɗi sababin faruwar haka za mu tashi inda ya ba da taken fasulun a na wasu kuma bai sa komai ba amma dai ya sa al'amuru sani wasu kawai bayan an kawo wani masihu ko da kanin mace maryama wa nafkatin malik ko wa nafkatin mana mala'ika kenan wa kana fi nafkatu lahu kal abi da gairi sai sa nukusa to daga nan sai ce al'amuru sani al'amari na biyu al'amari na biyu an ga wurin aiko anna sabaka ahadil ma'aini lallai rigayar ɗayan ruwayen guda biyu shine na namiji da na mace sababun bi shabahin sadiqi ma sababi ne ga kamanceceniyar wanda ruwan nashi ya riga wanda ya fara shiga to sai a ce sai kamanceceniya da shi nan kalmar sababu za ta iya ɗaukar ma'anar al'uru kenan wa ulu a hadihi ma sababu da mutane ta fi wani da ni alima sannan idan ruwan wani ya hau sama ɗaya daga cikin ko mijin ko matar shi kuma sababin sababi ne da mutane ta fi wani da li'ani ma sababi ne da ke sa shi ɗan ya biyo jinsin wanda ruwan tashi ya hau sama waɗannan bayanan kusan duka an musu wannan maganar mutum zai iya samun ta cikin attibiyan fi aimanil qur'an kamar yadda shi ma da ya kawo ta nan to kuma mutum zai same ta a can a shafi na ɗari biyar da da goma sannan mutum zai iya samun wannan magana cikin asurukul hukumiyya suka fi yin samun wannan magana cikin littafi da yare sa'ada na shi wanda wanda littafi ya nuna kai mai gaskiya ran Allah ta'ala wannan maganar kamar maimayi ne yayi saboda zai fusta ko zai gina wata magana a kai sai ce fa a runa amrani sai nake nan duk wannan bayanin muna da wani al'amura guda biyu a hannun akwai maganar sabaku sabakun wa ulu akwai maganar a riga akwai maganar a hausama zai ita ya waye fara shiga gidan nan to sannan waye fara hawa sama ba zai zama yana daruri wanda ya fara shiga kuma ya zama shi a hausama ba zai zama lafin ba to haka kuma shi ma shigar ruwa ba zai zama lafin ba cewa duma ne da ya fara shiga mahaifa shi zai hau sama a ai ba haka aka tsara wurin ba sai wanda ya fara shiga shi da wasu mutuwa haka aka tsara to muna da sabakun rigayi sannan muna da rurun saukakuwa da hawa sama wakar iya tafirani wakar iya tarikani za su iya haduwa kuma za su iya rabuwa me yake nufi da za su iya haduwa wajen shigar kenan za su iya shiga gaba daya sannan wajen wani ya hau sama wani ya zauna a kasa za ta iya ba wanda ya hau sama ba wanda ya hau kasa ko duk suna sama ko duk suna kasa shine kariyar ta da ka'i وقد يفترقان فإن سبق ماء الرجل ماء المرأة وعلاه idan maniyin namiji ya riga maniyin mace shiga mahaifa kuma ya hau sama kana waladu zakara san zai zama namiji wa shabahu da rajul sannan kamanceceniyar gaba ɗaya za ta dawo ta zama ta shi mahaifin ne sai zama da namiji mai kama da mahaifi wa in sabaka ma'ul mar'ati wa alahu wa ala ma ar-rajul idan kuma ne mace ya riga shiga sannan ya hau sama kuma to kanat unsa abinda za a haifa zai zama mace wa shabahu lil ummi sannan kamanceceniyar sai ta zama ga mahaifiyar sai zama an haifin mace mai kama da mahaifiyarta duk wannan kuma muna da shi kuma ka su da yake mun dai lokaci wa in sabaka ahaduhuma amma idan ɗayan su ya riga wa alal akhar shi wanda aka riga kuma sai ya samu sa'a ya hau sama misali ka ce nan muna da yanayi biyu kenan ko na namiji ya manin namiji ya fara shiga amma kuma sai na macen ya hau sama ko na macen ya riga shiga sai na namijin ya hau sama kaga sabaka ahaduhuma wa ala al-akhar to kana shabahu bisabiqi ma wal idkam kaman cece ne ya za ta zama ga wanda ya riga ga wanda bani ya riga wal idkar wal inas liman alama hawa abin nan zaman yaro namiji ko zaman yaro mace sai zama ga wanda shi ko mani nashi ya hau sama kamar da sun lokaci da ga yana kamar shafa da magana matsaloli ne dai guda biyu fara shiga rigaye kenan da kuma hawa sama wanda ya fara shiga nan ne ake maganar jinsi wanda ya hau sama nan ne ake maganar kamanceceniya wannan shi ne abin da yake sha'i to amma akwai wanda suke ga akasin haka ne wala ne shi ya sa malin shi maza ga wani lokaci ya kawo wasu maganin haka ma da ke wa yushiru ala hada amrani kaga ne muka dauka za ga abu sigogi ne guda shida wa in sabaqa ahaduhuma wa ala al-akhar nan ma kana da shida kenan kana jin ka hada za ka an samu matsaloli ko yanayi guda shida bai da ulumi ko bai da sabaqi wal ulumi tsakanin rigayi da kuma shiga ma da ke wa yushiru ala hada amrani a ƙarƙashin wannan karatun da muka yi yanzu ko a ƙarƙashin wannan matsalar ta zaman ɗanari da kuma kamanceceniya da ma'aiki ko ma'aikiya to wasu al'amura guda biyu za su riya rikita mana za su jawo tunanin ya dawo baya za su iya sa mu ɗauki wata turbar kuma ahadu kuma al'amari na farko annal iskara wal inata ليس له سبب طبيعي wannan magana ce mai muhimmanci inda kaga karatun da muka wuce shi ne duk mani da ya riga shiga inda namiji ya riga shiga kawai dan namiji haka wannan amur ya zama amurin tabi'i kenan kenan yanzu idan miji ko mata suna son namiji sai a tuntuni masana a gaya za a yi maniyin wanda ake son jinsin shi ya riga inda amurin ne tabi'i amurin ne tabi'i to shine mana ne yake ta to bari a dawo a sake kwankwada mana wani karatun in muka hada da wancan da wannan to sai sunnar ko addinin na mai zama na gaske sai ce zancen yadda yake lallai samun namiji a tsakanin ma'aurata ko kuma samun mace a tsakanin ma'aurata laisa da ku sababin tsare bai da sababi na ɗabi'a in an ce sabab tsare shi ne abin da idan wancan abin ya faru to wannan abin da ake tsammani zai hau ya zama sabon tsari yanzu misali za ka yi ka rike reza haka za ka iya cewa kana da tabbas in ka yanka yatsan ka jini ne yanzu ka ke da yanka yatsa jini ya fito sabon ne tsari kenan yankan sababi ne tsari bi ikhrajin aw bi khurujin dadi wannan ke kalbi to samun namiji ko mace ba irin wannan bane yanzu kenan ba ka so jini ya fito maka to kar ka yanka dan yatsa to kuma in kana so jini ya fito maka ba sai ka yanka dan yatsa kila misali yanzu aka ce maka eh akwai wasu mutane mabannata ne sun tara hanya amma dole sai ga rigar shi da jini suna kyale shi ka ga yanzu ba sai ka tsaya kana da shawarar su yanzu ni a jikina ina zan farka in samu jini kai ma ka sani yayi kana tsaganin ko sai ka dukkan gwala ka dan gwala ka dan gwala sai ke bawon Allah haka abu ya faru to a sauka lafiya kenan kaga saboda me saboda amrun ne tabi'i amrun ne tabi'i amma akwai abin da ba tabi'i ba ne sa'a ne akwai abin da sa'a ne yanzu misali za ka yi zuwa ka hango bari ba da misali da rasauci ko ka sai dai a hanya ko za ka iya cewa jiya ta cikin su ka wuce wata rinka ba kuma su ashirin da ɗaya shekaru da zama su ashirin da ɗaya cikin su ka wuce yanzu kuma su uku sai su kama ka ba sabon tabi'i ba ne shi ya suka kyale kai suka kama ba kawai tsautsayi ne tsautsayi ne za ka baka da wata formula da za ka gina irin shi ne wannan to ya ce dai samun namiji ko mace laisa da ku sababin tabi'i bai da sababi na tabi'a wa inna ma huwa mustanadun ila mashi'atil khaliqi subhanahu wannan madogarar mu kawai wajen samun namiji ko mace mu miƙa abin matinkinar abin shine miƙa shi zuwa ga ganin damar Allah madaukakin sarki nan ce mafiya shine ganin dama ya Allah ya ga dama yadda ya ga daman haka abin zai faru babu canji kaga kenan kada wani miki ya zargi mata tana ta haihuwar mashi ƴaƴa ya zargi ta da abin da ba ta da haihuwa ko kada wata mata ya zargi miji iya mata yara ana ga wata matar idan ta ya bushe ta kafa gwamnati kai komanda in cikin mani da gaya maka maganar banda duk ka bata yara duk sun zama mata duk sun zama mata ko kuma ita jawur kai baki irin har matan duk bakaki idan ta ya bushe rashin ladabin ta ya kai su da zumun ta sai su ce ka bata yaya sai zama ta yi rashin ladabi tauhidinta ya yi duk kai ma in kace duk ta bata yara duk kaza kaza kaza kai ma to idin ka yayi kyau kana buƙatar shaji haka ganin damar Allah ne a samu namiji ko a samu mace kuma wannan ta sa ba ka da wata komula da za ka iya fitar da wani ya ga alkhairi tsakanin namiji da mace saboda ne saboda abun ba sabab bane tsabi'i duk ayin da ya zama ba sabab bane tsabi'i to kai kuma ba ka da ba za ka zama abin zargi ba cikin ɗayan waɗancan al'amura gairun sahiliya da suka faru ba zai yiwu ka zo ka ce kai tsaye duk inda aka samu magidanci mai ƴaƴa maza ya fi morewa haihuwa ina da duniya ba za ka sallama maka ba haka domin an ga mai gardawan zanna yana cin kwakwa da bazaran nan sai ga ƴaƴa bakwai rita-rita kamar su yi tusa da jini amma kadada ɗaya ta kagare shi sharewa suna gari suna yawo to ko ba za ka lokaci ya yi dimmi ɗaya mata ya fi morewa shi ma sai a baka misali wani su suka saka shi a matsala daka tunda samun namiji ko mace ba a hannunka yake ba to ko ba za ka zama abin zargi ba ko ba zai zama wani ne ya fi wani ba cikin abin da mutane suka rattabawa ko suka shirya wa kansu wanda ke wani hada kala fi sayi fil hadisin sayi saboda haka ne Allah mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin ingantaccen hadisi lokacin da mutum ya kai wata ko kuma ya kai kwana arba'in mala'ika ya zo ciki zai ce fa ya kodu malak mala'ika zai ce ya rab ya ubangiji a zakarun amfunsa namiji ko mace yanzu namiji za mu sanya wannan da ka turo mu aiki ko mu sake mace kaga kenan yanzu wannan maganar da take nunawa ba maganar ridaya ko ulu ba uluyi ba ne ai to ai kafin malaika ya zo yau kwana arba'in misali ko wata hudu ai sai da aka samu ɗayan ruwan maniyyar biyu wani ya riga wani shiga to me yasa bai gina a kai ba a dan a nuna maka tabbas ruwan da ya fara shigowa shi ne ake tsara Allah ya zaɓa ya zama ɗan jinsin da za a yi. To amma kuma in Allah ya ga dama zai ce wani nawa ya yi shirga shigowa sai ce nan namiji ya fara shigowa. Kaga bisa komunar za a haifi namiji kenan ko? Tallar ce mace mace za ta fa. Hakan lai fa'adu ce ma yuri ne. Kuma shaɗa ba a tambayar shi la yi tsalo an ma ya tsalo. Kuma yi tsalo Sai mala'ika ce yaro a zakarun afunta. mu sa namiji ne ko mu sa mace Allah ce ka sa namiji ko kuma Allah ce mashi ka sa mace kamar rizki sai ce to Allah menene arziki nan ce arziki kaga a kasar Hausa ni ban san karatun da muka samu shi ba mun kuntata ma'anar arziki kwarai da gaske ina yau ba da wannan misali daga a raba mana kaka kana ce da Allah zuwa cibi juma'a in mun dawo nan kowa ya zo da listan masu arzikin garin su mutum goma ka san wallahi wani ba zai sa sunan shi ba wallahi ba zai sa sunan shi ba ko in gidansu za ga ba ko da wallahi ba zai sa ko da wai shi ne da arziki abin da ake cewa arziki ta'arifin shi mafi kankanta mafi sauki shine duk abin da ka mallaka kuma ya amfani ka wannan abin arziki wannan abin arziki ne hatta garin da kake raye bangare ne na arziki lafiyar ka bangare ne na arziki kai yo ka mutum ma bangare ne na arziki yanzu kai ne fa nan da babban sallah za ga rago in ba isa ba ya ji ka lafiya inda shawara za a yi wa ya kamata a yanka a fara samar da lafiyan kawai kama haka za ka danne shi ka yanka kibi nan zai ka ce kai ka fi son ba ka son na kiwo ba me ran kake so to arziki da ake kamar da ka kuma ka shiga rajiyar shi don abin arziki ne dukiyar tana dukiyar arziki ne lafiya arziki ne garin da kake arziki ne abincin da kake arziki ne to sai ya ce mashi kamar rin menene arzikin wannan mutum yanzu a lokacin da za a tantance irin abincin da ni da kai za mu rika ci yanzu a gwani ko gidan gwamnati ka kai sai cikin shi ya ɓaci ya kasa cin abincin saboda ne ba arzikin shi ba ne ko yanzu ka canza mai abinci sai sai gudawa to da ba shi ya saba ci ba kowa da irin arziki shi sai ce fa martai sai Allah ya faɗa mashi to arziki shi kaza da kaza sai mala'ika sai rubuta fa mala ajal menene ajali shekara nawa da wata nawa da sati nawa da kwana nawa da awa da minti da saka da la'aza guda nawa da ya Allah sai Allah ya faɗa mashi sai rubuta shaqiyun am sa'id Allah dan wuta ne mutumin nan ko dan aljanna Allah ce mai dan aljanna Allah ya sa mana ciki sai a rubuta ko dan wuta ne Allah kiyaye sai a rubuta fa yaqdi Allahu ma yasha sai Allah ya hukunta da abin da ya ga dama wa yaktubu al malak sai wannan malaika sai rubuta abin da Allah ya hukunta shi da rubuta sai malai ce fa kaunul walad zakaran aw am aw unsa yanzu kasancewar dan namiji ne ko mace mustanadun ila taqdir al haddaq al ali abin jinkidarwa ne zuwa ga kaddarawar wani halitta kuma masani ka shakawati wa sa'adati wa rizqi wal ajal kamar yadda ka san kaddarowar mutum cewa dan wuta ne ko dan aljanna ko kaddarowar mutum irin arziki shi ko kaddarowar mutum ajali da shekarun da zai a rayuwa duka wannan bai da wani abu ne kama da irin wancan samun namiji ko mace yanzu ka ba za a zo a ce to ai bincike ya gano cewa duk ɗan da maniyin namijin ya shiga mahaifar da rana daga hudura zuwa faduwarta to san dai zama mai arziki to na san dai da faduwa da dare saboda dai a daji to ka ko wani ya faɗa haka za a ce miki wallahi ni kariya ne saboda yau da kullum ta nuna kariya ne to shi yasa yake to tunda waɗancan ba su da wani abu mai kama da sabab tabi'i na samun su to shi ma samun namiji ko mace shi ma bai da sabab tabi'i yadda ka ɗauki wannan kan mayar da su zuwa ga ganin dama da kaddarawar Allah waɗancan biyun ma na samun namiji ko mace su ma ka mayar da su zuwa ga kaddarawar Allah ba da kyau amma hadisin sauban amma hadisin sauban wanda aliman muslim ya fitar famfara da dihi muslim wa'adau wanda aliman muslim ya kadai da ruwaito shi kadai wallazi fi sahih al-bukhari da kuma hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito innama huwa shabuh kawai ana maganar kamanceceniya ce wa sababu hu uluwu ma'i ahadi ma au sabqi sababin kamanceceniyar ko sababin zaman shi namiji shine saukakar maniyin ɗayan ma'auratan miji da matar da kuma rigayen shi wadda haza kala wa min ayyihi ma ala duk wanda ya riga shiga daga cikin a duk wanda ya saukaka daga cikin maniyan guda biyu au sabaka ko kuma ya riga ya ce ya kudu shabahu la sababin zai zama nashi wannan zai ƙara bayani a gaba don ya nuna cewa wancan sababin ba ta yeye ba ne za ka jinginar da abun zuwa ga kaddarawar Allah da ganin damar shi sai ta al'amuru sani al'amari da biyu an na lakafata masu kiyafa masu gane jinsi ko masu gane alaka alƙiyafa ana cewa alƙafatu ana cewa alƙiyafatu nan ce kiyafa shine tantance wani abu na nasaba ko tarihi ta hanyar ganin wani bangare ko asari na wani a ce kawai yanzu sai a ce wani mutum sai a ce mutum ya ga wani mutum yana kallon kwayar idan shi sai ce kana ko da alaƙa da su da kana kuma sai a bincika sai a ga hakan ne ko ya kalli yan yatsun mutum ce wannan yatsun suna da alaƙa da gidan suwa ne ko zurriya ta suwa ne kai wani ma sawu kawai zai gani kawai yana kallon sawun ya me ya kawo ɗan zurriyar suwa na nan garin wannan sawun na ɗan zurriyar suwa ne irin wannan shine kiyafa ko kuma a can samu matsala ko rikicewa na nafara an kasa gane ina ne abin nan ina ne wannan dan gunwa za a jingina shi gun wannan namijin ko ko gun wancan mata ko gun wancan goban ko gun wancan goban duka masu kiyafa idan sun zo sai su tantance sai su tantance yadda wannan al'amarin yake shine ta al'amuru sani annal kafata lallai masana kiyafa mabanaha ko lallai ita kiyafa mabanaha ala shabaril watsi kamanceceniyar ana gina ta ne bisa kamanceceniya ta bangaren guba mana idan aka sami jinjiri ana kokarin tantance zuwa ina na sabon za ta koma to inda ake mayar da nasabar ko inda ake mayar da kamanceceniyar shi ne ɓangaren kuma nan abin da yake nufi za ta iya yiwuwa yanzu a samu rikici wannan jinjirin da za a haifa ko wannan jinjirin da aka haifa ana so a tantance na wannan namijin ne ko na wannan namijin saboda wata shubuha da ta faru to in mai kiyafa ya zo ba zai ce wa shi bari ya kalli kamancece na ta wajen bangaren matar haka daidai lokacin ai jingina ɗan da ita mahaifiyar ai bai da wani tasiri saboda ai mace ba za ta iya raba kanta da ɗan da ta haifa ba sai yan wasu wurare inda za a iya samun matsala tsakanin ita wata mace da wata mace kawai amma in dai so ake a tantance tsakanin nasaba ta wane ko sinkinuwa zuwa ga wane ko wane don an zo shabahul watsi na saba ta shi a kamance ne ta shi namijin za a kalla la ala shabahil hukmi a lokacin ba za a kalli kamance ne ta ita mace ba ita mace ba za a kalli wani abu na kamance ne gare ta ba ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الملعانه saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce game da ɗan da aka yi da'ani game da shi lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama an saukar da ayoyi na farko farkon suratu annu kuma aka yi bayanin da'ani cewa rantsuwa ce za a yi guda hudu a cika ta biyar da tsinuwa ko mushin Allah ta bangaren ita mata kowa dai yanayi abin nan kai kafin saukar da ita sahabbai suka rika tattaunawa sahabbai suka rika tattaunawa ta na wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu lallai yanzu kawai a ce ina koma gida sai na kama wani yana zina da matata lokacin ba a yadda ne yanzu ya ke na ne duk nan za ka tanka faɗa duka abin ya zama da rikici kenan in faɗa in sha bulana in yi shiru kuma in yi shiru game da babban al'amari dan ya ya za ka rika ci a zuciyarka wannan yana adam sai yana maka nuni ne da laraba ke rikici addini da ya zo kuma ya karfafa to bayan an yi wannan tattaunawa da wasu sahabbai su ya su sai aka sani abin nan wani daga cikin sahabbai ya zo ya kawo ƙara ta wani sahabi da irin wannan ta faru da shi wasu na cewa ibn Uwaydar ne wasu kuma suna cewa Hilal ne ibn Umayya sunan Hilal ibn Umayya shi ne ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku da aka gafarta musu a matsalar tafiya ta buka a shekara ta tara wa ala salasatin dalina kullum to yana ciki abin da ya faru ya dawo gida kawai sai kama matar shi da wani mutum da ake ce mai sharik ibnu sahma suna zana kamar turmi da tabarya kaga matar shi ce idan ya fice ya nemo shedu sun gaba siyarsu sun tashi kuma idan ya je ya faɗa bai da shi bulalar kazafi kamanin za a yi mai saboda yamma wancan kazafi shi kenan da ya gansu ya haƙura har gari ya waye da aka yi zuwa zuwa samu abin da wasu mai ce ya rasu na kaji kaji kaji abin da ya kawo annabi ya ce da bulala ta kawo shi guda hudu cewa yadda ka gani sun gani ya ce ba ko ɗaya limitin sun bulala na ni maka ya ce ya rasu da da in Allah ya yi da sai Allah ya kubutar da yi ya rasu da aibin wannan aika aika kuma in sha kama ne kamar ya ɗauka da ta ke nan ke to mu dai a shari'ar da take hannun yanzu kamanin za a yi maka ya rabu da Allah da sai ya kuma tattali ana shirye shiryen yin mashi bulala sai ga ayat da ani ta sauka inda ya ce a kira shari a kira matar shi na bai kira shi ce za ka yi rantsuwa billahi da zai la ilaha illa huwa na ganta tana zina in ka zo ta hufiyar ɗin ka ce idan ƙarya kai mata Allah ya tsine maka ya ce wallahi zai ai shi da abin da ke damun shi wallahi dai shi ya tabbatar yana da gaskiya aka zo yayi guda hudu zai yi tajjiyar na aka ce mashi ka ji tsoron Allah in kai tajjiyar sunan ta waje ba in za ka iya janyo a lokacin za ka iya ka janye sai a mutum tamanin kawai na kazai kasan suna da kima ne shi kenan kawai yayi ta ga kira ta aka yi mata wa'azi aka tsoron da ita Allah ta ce za ta yi kai billahi da la ilaha illa huwa ta biyar take za ta ce Allah ya tsine mata in gaskiya ya faɗa in dai gaskiya ya faɗa Allah ya tsine mata da ta zo za ta yaka ce mata ki ji tsoron Allah ki kalli ba hadarin da ke wurin nan shi ne ita kalmar da ta ce game da nan Bukhari ya ruwaito sai take cewa ni ba zan kunyata family dina ba saboda ne idan ta bari ba ta yi ba ya nuna ta yi zinar duk zurriyar ta za ta kallon ga iyayen mazanaciya yanzu wannan sai yana nuna kaga laifi ce ko amma wannan matar waliya ce akan titi garan mu ne yanzu wata ba ta jin kunya ta zubar da mutuncin gidansu ya gama ana magana har faɗe take ga su nan kadangarin barikin na ana hira da su za ka ji mai tana ta babanta ma malami ne saboda bushewar ido babin su malami ne eh wata mutum wani alaran mai auren mata ta ce ba za ta zauna ba ta gudu wani ka za ta kawai ta gudu shikenan sai ta zo ta shiga masana'anta sai ta fara kallon tsiraici da sauransu to shine sai sai rantsuwa to sai rantsuwa shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to an raba a tsakanin kafar gidan ba zai ciyar da ita ba zai ba ta muhalli ba tun da rabo ne na diyani ana cikin wannan kuma sai ga ibn ruwayna shi ma da yake cewa ya rasulullahi ni ma na kama wani da matata aka ce to za ku yi bayani ga aya ta so sai ce wallahi dai shi ma suka yi nan take shine ibn hajar a ko al-imam zauri yake cewa su biyu na sharik ya fara faruwa amma a ranar kuma sai ga nabi nabawi ne to shine malam Muhammad Shahid anan shine yake cewa lokacin da annabi ya raba tsakanin sharik ibn umayya ibn hilal ibn umayya da matar shi shi wancan sharik ibn sahma shine aka kama da ita sai annabi yake cewa unguruha to ita wannan matar ta hilal ibn umayya a rika lura da ita a sa mata ido likitoci da nas nas fa in ja'at bihi ala na'atin kaza wa kaza idan ta zo da ɗan in ta haifi ɗan ku karɓe shi ku duba in ta zo da shi yana da kamannu irin na kaza da kaza da kaza to fa huwa li shariki ibn sahma ya alil ladhi rumiya bi wannan ɗan na wanda aka kama su suna zina ne ba na wancan ba amma wa in da bihi ala na'ati kaza wa kaza amma idan ta zo da shi da siffa da yanayi irin kaza da kaza وهو لإله ابن أمية تستثنى إلى ابن أمية ندت تسكي لعاني كنا محل شرع شيني فاعتبر da ya zo nan wurin sai ya yi la'akari da shif alwafi kamar ceceniya ta wanda shi ke kwanciya da matar ko mijinta na asali wanda suka yi la'ani suka rabu ko kuma wannan da aka kama suna alfasha walam ya ta'tabir shibhal um bai lura da kamanceceniya da ruwa ba kaga ba inda ne ce in ko mun gano da kaza da kaza yayi kama da mahaifiyar shi ba ta da kisa ana yi yaron nan ko yayi kama da ita ko kare yayi kama da ita a cikin ta ya zauna wata ta wai da ba na adayhin iskalai za a iya ba da amsa ga waɗannan rigingimin guda biyu ko wannan iskaliyoyin guda biyu wasu ana fara waɗanda kamar ga zahiri za su iya rikitarwa to ma da bari a yi bayani za iya warware su amma na awwal bai na lasu da halahu amma na farko lalle ya sa madaukakin sarki kaddara ma kaddara ku min amrin nutufa Allah ya riga ya kaddara abin da ya kaddara na al'amarin dugon mani min hini wasu hada rahim tun daga lokacin da ya shiga cikin mahaifa Allah ya riga ya kaddaro abin da zai faru ila akhiri waliha har zuwa ƙarshen matakai da caccanzawa daga hali kaza zuwa hali kaza da asbabin kaddaraha da wasu sabubba da Allah ya bar wa kanshi sani waɗanda ya kaddara su a kullum shi na kaddara wancan sababin na rigayar shiga ko hawa sama asbab ne zairu tabi'iyya da haka ba za su iya cin karo da wannan kaddarawar ba a idan abin ya faru ya dace da kaddarawar Allah sai ya hakan ta kasance sai ya zama sababin da ake ga shi ne na samun nadashi ya auku to sai munasaba ko tawatsu'i da kaddarawar Allah sai dai da dacewa da kaddarawar Allah idan kuma Allah bai ga dama ba wancan sabin ya faru da ba tabi'i bane ba zai faru ba sai Allah ya canza kuma hakan da Allah zai yi ba wai kuskure ba ne ko gazawa a haka ya ga dama shi ma da ke so ya nuna a ana hatta shakawa wa sa'ada kai hatta zaman mutum dan wuta ko zaman mutum dan aljanna duka kaddarawa ce ta Allah wal rizqi wal ajabi wal musiba kai hatta arzikin mutum hatta ajalin mutum hatta musibar lafiya mutum duka Allah ya riga ya kaddaro kun bai yusibana illa ma kataba Allahu lana ko maulana ko mai kankantar abu da zai shafi mutum Allah ya riga ya kaddaro wannan abu da zai shafi mutum sai ka zaɓa in Allah bai kaddaro ba sai kawo sababi ko ya yake ko ya yake wani lokaci sai ka ga dan canza wurin zaman kai wani lokacin ma kuna zaune na ce an ji ana kwakwata kofa kowa ya san yake tashi ya je kowa bai ya ga jiki da ko kuma dai wani dalili ko da kai ko bari mu je mu ga kowa ya idan rabon wahala aka kaddaro maka yau ruwan zafi zo da cewa ka maka ko baka ko baka yi dafa ba in kuma rabon kubuta ne kana dawowa sai ka cimma ɗakin da suke yarinta sai kuma an ce ka fita sakan ɗaya ko goma to wannan aka kaddarar Allah take la yunkaru an yakuna da iskari wal inasu asbabu asbabu amma ba wannan ba wai yana nufin ana musa kasancewar namiji ko mace yana da wasu sabubba bane ba zai rasa sabubban ba amma ka sani sabubban ba za su tabbata ba sai Allah ya ga damar su faru kama da shabahi asbabi kamar yadda a kamanceceniyar ma akan iya samun sababi akan iya samun sababi yanzu ga misali za ka ga gonaki da shuka da muka yi ta amfanin gona za ka ko sabon masu kama da sababi sai a ce misali yanzu idan wani ya shuka jar masara a kusa da kai kai kuma ka shuka farar masara a kusa akwai yiwuwar wannan farar masarar taka a ga a rika tsintar ja a ciki to ire iren waina wabe shine yake so ya ce mana ba a rasa tasiri na tsabari amma ka sani bi mashi'atin lahi subhanahu wa ta'ala amma da yake bi kaunin tsabari domin shi kasancewar sababi ga gairar mujibin da musabbibi dan sababi ya faru ba shi ne ke nisimtar da ko wajabtar da faruwar abin da sababin ke tabbatarwa ba yanzu misali an yi ruwa ranar juma'a da haɗuwar hadarin da fara ruwa bana da wuce minti goma amma kar ka manta ranar laraba da ranar alhamis akwai hadarin da aka yi mana kusan awa ashirin da a hadari yaki wanda inda ƙuri'a ake kashi casa'in da tara sai sun ce za a yi ruwa kuma aka ke ruwa amma kaga kuma ai haɗuwar hadar sai ne daga cikin sababin a yi ruwa amma kuma ba dole bane in haɗa hadari a yi ruwa ba dole bane to shi ne ake ce maka ruwan fani ya fara shiga sababi ne na a samu namiji amma ba dole bane kuma a samu namiji dan Allah ya ga dama dan shine fa'adu lima yuri dan in sha Allah ja'ala fi iktida'ahu dan Allah ya ga dama sai sanya hukuncin shi a ciki wa in sha asanaba iktida'ahu in ya ga dama kuma sai zara sababi ko ya zara hukuncin shi a ciki hadarin ya hadu bisa kaddarawa irin wannan hadarin yana zuwa sai ke ruwa sai ke ruwa ko kuma ya ce ka irin wannan hadarin ba ba ruwa yake yi ba ban shi wani yawo ba sai ba haka hadarin kasa ne kuma ta iya wuni ruwa to shi ake so mutum ya fahimta wa in sha a rakka ba alai da bidda ma huwa sababun lahu sai Allah ya ga dama ma sai ya jera kiciyar abin da aka san shi ne sababin an gane ku misali yanzu galiban irin lokacin lokacin zufa in aka ga rana ta fito ta kwallare da yake tsammani yau garin ta yi zaki in Allah ya ga dama kuma sai sanyi kuma ko bana ma an yi ga rana ta tashi a bagarin ba zaki haka kawai ya ga dama shine malam mai abin da ya kuma abin da ya zara hana shi sarki da yawa da fidan sahawiya da shi da malamai na fi da suke ta irin wannan ba kuskure bane a wajen Allah da gangan yayi da gangan yi yadda ba ka tsammani zai iya yin abu ya ce wa huwa subhanahu yaf'alu hada taratan wa hada taratan shi Allah madaukin sarki yana aikata wannan a wani sana ya kuma aikata wani akasin haka ko wani abun a wani sana tare da cewa kila hanyar abun duka iri ɗaya ce hanyar abun duka iri ɗaya ya ce fa mujib da haka abin da ke bizimtar da kasancewar abu yadda ya kasance mashi'atul lahi wahda ganin damar Allah shi kadai fasababu mutasarrafun fihi la mutasarrifun mahkumun alayhi la hakimun mudabbarun la mudabbirun akwai wurin da an san yi kurakuran masani kamar na ma na ya rubuta mudabbarun la mudabbarun ba zai yi ba sai dai mudabbarun la mudabbirun fala tadadda بين قيام سبب الإذكار والإيناس وسؤال الملك ملك ربه تعالى أي الأمرين يحدثه بالجنين ملك فالسبب في سبب إذا متسني نفر والأبوة متصرف فيه shi ma sarrafa shi ake yi ma'ana shi ma juya shi ake yi la mutasarrifun sababin ba shi ke juya kanshi ba ko ya juya faruwar abin da yake faruwa a tsarki ki ba haduwar hadari mutasarrafun fihi da mutasarrif idan hadari ya zama shine mutasarrif to kenan hadarin shi zai ruwa da kanshi kama zai iya haɗuwa bai ruwan ba me yasa bai ruwa ba saboda shi mutasarraf ne ya gama haɗuwa duk sabon ba sun fita sai Allah ya ce to kada yayi ruwa shikenan kada ya yi ruwa za ka ga yanzu akwai lalura rashin lafiyar da a wurin likitoci duk wanda ya samu da wuce awa ashirin amma za ka iya samun wani ya samu da ita ya yi awa ashirin da hudu wani ma kwana ashirin da hudu wani ma kaza wani ma kaza wani ma kaza misali za a iya zuwa da wani a ce jinin shi ya hau ɗari biyu da tamanin likitoci ce wannan ya ba kamata da ya mutu ke gani kuma aka ce a kai emergency shi za su ce a kai sai kuma a kawo wani an gwada shi a ce a lafiya ai jinin ka normal ma ɗari da ashirin da biyu ne by eight ko ko eight is five ai ba ka da wata matsala don kuma sai a ce wannan hawan jinin ya kashe ne ba ru ko muna ɗaukar ga jinin da hawa da aka tabbaci al'amura asba ita muta sarrafa juya ta Allah ke abinda ya ga dama shi zai faru ya dai sanya waɗancan ne su zama sababi don muye mana gata mu gata aka yi mana yanzu kaga zai wuya a ce wata hudu da suka wuce muna ta kiyar rani zai wuya ya yi ruwa haka Allah ya tsaro kuma kararun sai da garin ya canza tun a tuyawar iska sai da iska ya canza shi kenan garin ya hadir ya dan rika haduwa kana ɗaki yanzu haduwar hadarin nan muna nan za ka ga mutum ya ji a cikin shi garin nan akwai hadari ko iska iska ko wani abu da haka yana ɗan tattaɓa ka kana jin cewa eh kaza da sauran dan haka asbabu fasababu mutasarrafu fihi la mutasarrif mahkumun alayhi la hakim shi sababi hukunta shi ake yi ba shi ke zartar da hukunci ba mudabbaru tsara shi ake yi la mudabbiru ba shi ke tsara kai shi ba don haka fala ta da babu ciyantar juna babu tukka da warwara babu cin karo da juna bai na fiya da sababin iskari wal ina tsakanin tsayuwar sababin samun namiji ko mace shine rigayar mani cikin mahaifa babu cin karo da su'alin malaki rabbahu ta'ala tambayar da mala'ika zai wa ubangijin shi madaukakin sarki ya ce ayyan amraini yuridu bil jani menene da cikin ɗayan al'amuran biyu shi wannan mala'ika zai zartar game da wannan dan tai Allah namiji ko mace wannan bai ci karo da rigayar mani zuwa mahaifa ba wani hada saboda haka ne akbar subhanahu Allah madaukakin sarki ya bada labari annal izara wal inaka lallai samun namiji ko mace wajen ko kuma ko kuma hada wa mutum a ce magidanci yana da ƴaƴa mata yana da ƴaƴa maza hibatun mahaba kyauta ce tsantsa minhu daga gare shi kyauta ce tsantsa daga Allah nan na ga wani kiliba haka wani malami yake to wannan kada ya bada haushi kuma cewa yake idan ba ka da ya mace to ai kai har yanzu baka samu admission din kwace garama ta tarbiyya a lahira ba to da wanda ne yake ka korar da mazaje ka tarbiyyar da mazaje kai kana da lada amma ba yanzu ka da da aka yi ƴaƴa mata ba amma mazan ma yanzu ai kai da kuɗi ko wannan shi ma zai baka ciwon kai gaba dai matan ya sannasantar da cewa duk wanda ya reni mace ɗaya ko biyu ko uku har ya aurar da ita lafiya ana mashi bushara da aljanna saboda gaskiya ya cancanci ya koyi kokari yin kokari musamman a wannan duniyar da guguwa ta shaidanu ke kaɗawa kana gidanka ma a wuce ka a zuzunka kana ta lafiyi shaidancin ya je shaidancin shi ya ce ta duk ba ka sani ba ta network duk ana yi to sai Allah madaukin sarki sai ya tattara ma wani namiji ya tattara mashi mata lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima haka yana mutane zuwa gida hudu wasu a ba su maza zalla wasu a ba su mata zalla ko wasu a ba su mata zalla wasu a ba su maza zalla wasu a haɗa musu maza da mata wani kuma a bar shi babu kowa haka Allah ya ga dama kuma su duka biyun jaraba su duka hudun jarabawa ne kada wani ya ce Allah ne me yawa Allah bai ba shi ba a'a ba abin da kai mai shi wancan me ya aka ba shi kai gina ba ka ta ta abun Allah da ba ba ba da ka raji raji'un ila mashi'atihi wa ilmihi wa qudratihi da ka samun namiji ko mace yana komawa ne zuwa ga ganin damar Allah madaukakin sarki da ilimin Allah madaukakin sarki da kuma kaddarawar Allah madaukakin sarki inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar la ce komi da kuka gani mun halitta shi bisa kaddara wai kila ya ta ce fa qawlul malak maganar da malaika da ce ya rab adakarun aw am unsa namiji ko mace مثل قوله ما الرزق وما الاجل كما التنبيه بيتي منين ارزقين يا ربنا منين اجلي وهذا لا يستند الى سبب من الواقع فكان هو ان ai ba a jingina su zuwa ga wani sababi daga shi miji miji bai da sauran rawa da yake taka wajen ya haifi mai arziki ko ya haifi mai dogon kwana ko ya haifi dan wuta ko ya haifi dan aljanna ko ba kowa ba su da wannan tasirin ba su san ma da yake faruwa ba to shi dan haka wa in kana ya tsuri bi asbabin ghairi zalik tare da cewa mutum ba zai zama mai arziki ba lalle sai an samu wani sababi lalle sai an samu sababi ba sannan mutum ba zai zama ya ci gajiyar wa'annan kwanaki ko ya rayu a wa'annan kwanaki da aka tsaro mashi ba shi ma lallai sai an samu wasu sababi kai mutum ma ba zai zama san wuta ba sai yayi sabo ko ai kaga sabon Allah kenan shine sabab to tunda hatta waɗannan din suna da wasu sababi waɗanda babu hannun ku ba to dan ka zo ka ce rigayar mani bai ita ya zama shine saurin samun namiji ba to dan Allah bai da tuka da warwara idan har ya ji haushi to me yasa bai ji haushin da aka ce bai da hannu wajen arzikin ɗan da ajalin ɗan da wutan ɗan da aljannan ɗan ba shi ne yake so a gane a nan da ce kai da na'am aka ce ke la sanadul ibkar wal inas ila sababi mujil min al wasi ba a jingina zaman tantayi namiji ko mace zuwa ga wani sababi da zai jisimtar da haka tun a lokacin saduwa wa baya kuma hunaka ko dolwar abin da ake da shi a nan ayyan aqida juz'un min ajza'is sabab a ɗauki wani yanki daga yankunan sababin wa tamamu sababi min umurin kharija an sababiyya amma cikar raguwar sabubba raguwar sabubban da za su kammala sabubban zaman yaro na miji ko mace suna daga wasu al'amura na waje external abubuwa ne an zaujai ne babu hannun miji da mata babu hannun su dan wannan ne kawai suke da shi wa yakfi fi zalika kuma yana isa cikin haka annahu idza lam ya'zan Allah idan Allah bai izini ba bittiba'i sababi da musabbibi wajen dacewar sababi da abin da yake sabbabawa to lam yatarattab alayhi wannan abin da sababi ke sabbabawa ba zai faru ba misali yanzu a iya cewa duk wanda ya sha guba za ta in bai mutu ba zai ciwo kaga wannan ai yanzu me ya sababin ciwon ta ce shan guba to yanzu gubar ce ke sa ciwon ta ce a'a shi ciwon ba musabbib ba ne ba shi ita gubar ba ita ce musabbib ta ciwo ba amma dai gubar wani yanki ne na sababin ai ciwon shi yasa wani zai iya shan gubar ko bai ciwon ba kuma ana samu ina ba to shi ne yake sai faɗa na da haka maganar iyaye suke to ai suna da rawa da tsaki da suke dafa da samun na nisa ce eh amma ba duka ba san wani kaso kuke da shi kaɗan in kuka bayar da naku sai kuma a ɗibo al'amura na wace wanda su suka fi naku yawa daga cikin akwai kaddarawar Allah da idanun Allah da ganin damar Allah to daga nan sai a hada abinda kaddara ta zo da shi in yayi daidai da abinda kuke tsammani fa ni'ma kun dace idan bai daidai ba ku kuma asuwa ko sauraron ku ba za a yi ba dan da ya zartar da kaddara shi sai ku sallama yake wa yake fi zalika annahu idza lam ya'zan Allah bi iktiba'i sabab li musabbibihi da mai tarattaba alayhi da ka fasina bil izkar wal inat dingina zaman yaro namiji ko mace ila mashi'atihi subhanahu zuwa ganin damar Allah madaukakin sarki la yunafi husul sabab baya kore tabbatuwa ko samuwar sababin wa kaunuhuma bi sababin kasancewar su suna tare da wani sababi ne la yunafi sinadihima ila al-mashi'a ba kuma a kore cewa za a mayar da su zuwa ga ganin damar Allah wala yujibu al-iktifa'u bi sabab wahdahu ba za a takaice akan sababin shi kadai ba dole sai an hada da kaddarawar Allah kaddarawar Allah ita ce a sama wa amma tafarruju muslimin da hadisin sauban amma kadai furta aliman muslim yayi da hadisin sauban wanda wasu ke gato kuma ai hadisin ya saba wa abin da ya shahara hatta da dukkan abin da Imam Bukhari ya rawaito da aka ce suke gato in haka ne hadisin Muslim din wanda hadisin Sauban da Muslim ya fitar hadisi ne bai sai ma da ce a'a wal hadisu sahihun la mat'ana fi hadisi ne ingantacce bai da masuka walakin fil qalbi min dhikr al inath wal izkar fihi shay amma dai a zuciya game da ambatan samun namiji ko mace akwai wani abu da zai ɗarsa a zuciyar mutum mu an ce mana maniyin da ya riga shi ake samun jinsi wannan kuma ya ce mala'ika za a turo ya tambayi Allah namiji ko mace zuciya za ta fito ai wancan maganar Bukhari ya ruwanci ko malami ne malamin musulmi ba hadisi ne to wannan ma hadisi ne sai wani abu zai dan rika yawo a zuciya al-hufizat hadhihi al-labza abin da zai rika yawo a zuciya shine wai anya imam muslim ya lura da lafazin da ya ruwaito anya lafazin shi ba shazi ba ne na bukari mahafuz am hiya gairu mahafuza ko ko dai lafazin ma ba mahafuz ba ne mu bai da shi sha kawai in ya zama sha hadisin ya zama da aiki kenan ya ka wani aiki da shi ba ba da yace wal mazkuru illa ma huwa shaba abinda aka ambata a nan kamanceceniya kama zukira fi sa'ir al-ahadith kamar yadda aka ambata a cikin sauran hadisan al-muttafaqu ala sihhatiha wanda malamai suka haɗu akan ingancin su fahada maudiku nazari kama tara malaki ne wannan wuri ne da yake da bukatar a je a sake duba hadisan nan abin da yake nufi ba wai a rushe ɗaya ba in ka duba za ka koma kai aiki da ka'idar da ya bayar wacce riwaya ta ce rigayar mani ke samar da sabai nan kuma ka ce mala'ika ne zai tambayi Allah wane za a sa namiji ko mace ita ce e rigayar wani bangare ne na tsabari tambayar mala'ika kuma cikawa ne ga tsabarin su haka shi kenan yace wallahu ta'ala alam Allah madaukakin sarki shine masani to saboda yayin lokaci sai mutane sai mu tashi al'amari na biyu abin da yake na daidai Allah ba da su kuma Allah shafe mu ga na samu alhamdulillah أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم